yammacin daren litinin ashirin da uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da biyu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul mulk inda muka yi darasi guda ɗaya muka tsaya aya ta biyar daidai za mu tashi aya ta shida a wannan masallaci mai albarka masallacin jera da ke kungi da ganga albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci cikin Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake wa lillazina kafaru lallai ya tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki wa shine wa lillazina kafaru bi rabbihim ya tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki me ya tabbata a gare su kamar ka tambaya shi Allah yake azabu jahannam ko ka ce azabu jahannam ta tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki shi yake wa bi'sal masir tilda makoma in ta zama ita ce wutar jahannama idza ulqu fiha idza aka jefa ya mutu a cikin ta sami'u laha shahika sai ka biyo suna kuka irin na wato awakai ko kuma irin na dawakai irin na dawakai za ka ji suna yi wahiya tafur alhali tana zabalbala ita wutar su kuma suna ta wannan ihu ta kadu da mayyar ita kanta wutar saboda yadda take ci ta kusa ta yayyaki min al-ghairi saboda fushi da take domin ita ibada da tasbih da kawai shi da asa wanda ya saba wa Allah ta kona shi to saboda shi da take da tsabalbala ta kusa da yayyaki akan kanta kullama ulqiya fiha fawjun Allah yace da zara an jeba mata jama'a jama'a da yawa za a tattara a watsa da alam khazalatuha masu gadin wutar sun ce wannan tawagar da aka jeho kungiya kaza masu wato rashin mutunci a duniya wanda sun yi fice har an zo an kafa kungiya a ce LGBTQ to sai a kira L a watsa idan aka watsa su je malaiku su tambaye su sai da ala mukaddaratu wa alam ya'tikum nabi wai ku da kuka wani gaba ɗaya aka tattaro ku aka jeho ku wuta me gargadi ne zo muku bane tambayin su za su kalu da kansu sai ce bala a ya zo ba bai zo ba ne kaga na biyu na biyu isbatu yawwa idan mutum yanzu ya zo a larabci ya kace wani baya nan kace ba baya nan ba kore wanda kai ka nuna yana yawwa to shi ne ke cewa na biyu na biyu isbatu kore korewa yana tabbatar da abu to idan ki ta da ka ce alaika kaza wa kaza a larabci ba cewa na in ka ce na wato ka ka ka tabbatar da abin ke sai dai ka ce bala ko bade to shine shi kari ta ana na biyu sai ta mai gargadi ya zo mana fa kazzabuna kawai mun karya ta shi ne eh ba magana karya domin guri ne da in kai karya Allah zai umarci gaban jikinka su bada amsa to sai yake wa kullu ma nazzala Allah suka ce kuma da wasu gargadin suka zo muka ce da su ai ma nazzala Allah min shay Allah bai taba saukar da wani abu ba kaji ba da ajaura da injila da aka saukar da sauran da jama'a annaba sai ce ba wani dabi da Allah ya saukar haka suka ga yawa annaba malamai suka ce me yasa aka faɗi wannan wataƙila waɗanda za a kalubalanta a nan ma wasu kiristoci ne kuma sun yarda da injila wataƙila waɗanda za a kalubalanta a nan wasu yahuda ne kuma sun yarda da asaura domin akwai hadisan a taura ma a cikin su da yake nufi saboda ƙaryata littafi ne ƙaryata littattafai ne duka kamar yadda ƙaryata annabi ne ƙaryata annabawa ne duka idan aka je alkiyama Allah zai tuhumi kiristoci da cewa ba su yarda da annabawa ba duka alhali sun yarda da annabi da me yasa saboda la nufarriqu baina ahadin min rusuli shine imani ba a bambantawa tsakanin annabi Musa da annabi Idris da baka san tarihin sa ba da annabi Yusuf da annabi Aliyahu duk da baka san tarihin sa ba ba za ka bambanta ba duk Allah ne ya aiko su idan yanzu mutum ya zo ya ce shi ne da wani annabi Aliyahu ba ga shi alqur'ani ya zo ya fahimta me da yin ke ce domin dari ne sai da ga mana da mu da go gurbaya da Firauna shi me za ba za ga mana na ta ba shi ke na ga mun ta saboda ne saboda ya kare ta guda daya cikin annabawa dubu da dubu dari da jin da wani abu ko manzanni da jirin da da aka kawo ɗaya ka kare ta dukka kare ta idan aka je rana alkiyama kamar yadda dai daga cikin magabata yake faɗa a ce duk wanda inda ma za a ce a yi to duk wanda ya yi imani da annabi Musa ya ware da musulmi za su tafi gurin domin mun yadda shi sai Yahudawa duk wanda ya yi imani da annabi Isa ya ware musulmi za su duk wani annabi da za a kira mana amma duk wanda ya yi imani da annabi Muhammad ya ware mu kaɗai ne za mu mu kaɗai ne domin duk ba su yadda da shi ba to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana yake cewa to wa kullu ma nazzala lahu min shay in antum ay ma antum ko ba komai bane illa fi dalalin mubin ba kan komai kuke wa ba sai cikin fada mubinun mabayyani a fili shi harkar mu da majalisanci ba sai kai karatu ne ba za ka gane kiristanci wato fata ne ba sai kai karatu ne ba za ka gane kiristanci fata ne domin wanda zai zo ya kalli annabi da ya yarda cewa yana da mahaifiya kuma yake wa Allah ai ka ga wannan fatace ne ko shakka ba ka yarda cewa ba halittar da aka kai ba kana faɗa tarihin sa ko ka kalli mahaifiyarsa da ba ta da wato karfi irin na maza ka ce ita ma Allah ne ka ga ai ko shakka babu kafirci ya bayyana karara ya fito to shine abin da malai yake gaya mana sai yake in antum illa fi dalalin mubin ba kan komai kuke yi face fata wanda yake mabayyani yaqulu ta'ala wa walil ladina kafaru ay a'adna lil ladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam mun jana dawo waɗanda suka kafurta azabar jahannam wa bi salmatir abisal ma'al wa wal munqali tir da makoma idan ta zama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu yace idza ulqu biha sami'u laha shahika ibnu jarir dabai yace shahikan bi ma'ana asiyah shine kururuwa zaka ji wai ɗan wuta suna iyu sai aka kwatanta da irin haliniya ta ta doki wa hiya dafur imam saudi yace ai tadri bihim tana tafarfasa irin yadda misalin da malamai suke bayarwa ya kake gani idan ruwa ka zuba ruwa a tukunya boiling point din ya kai dari tana ta balbala kuma ka zuba wake guda uku kawai ko hudu ko biyar iya wake ka zuba ya kake gani za ka rika jiyo ƙara da yana taɓa ma marmurbi ruwan ya kai yana taɓawa to irin wannan da balbalar irin da za za wuta za ta rike da yan wuta ko kuma ka sa kwanza ne kwanza ko bayo wanda ya shiga tukunya ba a cikin ruwa mai yawa ya ta masa kaji yadda yake taɓa wato murfi to kamar haka shine ai tadli kama yadli al-haqqul qalil fil ma'in kathir kamar yadda kwaya kadan take tafasa cikin ruwa mai yawa haka za a rika yi da su a cikin wuta takadu tabayyatu min al-kayt ai takadu yanfasil ba'du min ba'd saura kin sajin ka sajin wutar wato ya rabu da saji shine ta tsatsaki me yasa min shiddati gaibiha alayhi saboda tsananin fushin da wuta ce shi sa Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjin duk lokacin da aka jefa mata wata jama'a ta'ala mu kazanatuwa ba su gadin wuta ce suke da su alam ya ce kum nabi wai ku mai gargadi bai zo muku ba mai gargadi bai zo ba domin Allah ya rubuta sarki alƙawarin da yi wa makun namu asirina ata na ba aka rasula ba wanda zai wa azaba sai ya turo mata manzo shine ka'idar Allah ba zai azabtar da kowa ba sai manzo ya zo to sai ya tambaye su me dan aike bai zo ba ba kalu bala kad ja'ana nadir da kansa za su a ne gargadi ya zo mana ba kadzabu da sai muka kare ta shi wa kullu ma nazzalallahu min shay kuma muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi baladin kabir ku ba komai bane ba kan komai kuke ba face bata wanda yake wato mabage shine ma da yake wa annahu la yu'adibu ahadan illa ba'da qiyam al-hujjati alayhi Allah baya azabtar da kowa sai ya kafa mu hujja wa irsali rasuli ilayhi kuma sai ya aiko musu da manzo shine ayat da na kawo وما كنا معذبين على سورة الإسراء هو سورة الزمر لعل يتعاد حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير إي حق واتو ألم يأتكم رسل منكم كي يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين Allah ya ce, Hatta ida ja'uwa sai sun zo gurin wutar, wata ya tabo wa ba sai a buɗe gobobin wuta gaba ɗaya, wa ƙala lau muka zaratuha, sai masu gadin wutar sai a lalya cikin rusulun minkum, wai ku ba turo muku manzanni daga cikin ku ba, yatluna alaikum ayati rabbikum wanda suke karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma sune muku gargadi wato dangane da haduwar ku da wannan yinin wannan ranar ba a gaya muku cewa akwai rana akwai ranar kindillanci karu wala zai ce wallahi sun zo walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin dai dai kawai haka wato kalmar azaba ta tabbata akan kafirai ne kawai wato kaddara ta riga ba ta babu yadda za ni saboda kene ne da taurin kai da suke to sai Allah madaukakin sarki ya ce qalu wala kad ja'ana nadirun fa kadzabna wa qulna ma nazzala min shay in antum illa fi dalalin kabir sai Allah ya ce ni wa qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر
Allah madaukakin sarki ce wa qalu tizkar ka jiwa law kunna nasma'u ai da mun kasance muna ji wani irin ji ji na karɓar gaskiya ba ji kawai ba kawai ni da mutum zai ji da kulli ba shi ba ai Allah madaukakin sarki a suratul arab yana gaya mana lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ba kulli zallata wa yake ni ba ai za ka ga mutum ya zo baban da ya rike shi ko wanda ya murɗa wa kunne shi ba ta ji kai ka gane me yake ne irin wayannan yarurrukan fa da yawa wannan tamu akwai su da yawa alqur'ani amma saboda rudewa irin tamu da kuma kan neman suna da wasu kawai sai su zo canja kasa ta koma sama amma wanda hankali da Allah ya yi wa mutum ka dan aka ce kaza kawai kaza ake ne ba tare da an yi tawili ba ka fahimta in dai ba hauke ne kai ka ta zuwa cikin hausa ka da da shi ake idan ba larabe ne kai ka ji ba larabe ya faɗa ka san me ake nufi amma ba hauke hatta abin da ya shafi karatun cika addini da yawa wasu abubuwan da ake ta rigimu a kan irin wannan canza kalmar da ya janyo ake aka bada amma ko ba hauke haka ce wa da baya shi ka san me ake magana a kai idan aka ce Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani kai ka san ba irin jin mutane ake ji ba kai tsaye a hankali da biyayye ba da nan tawili ko a ba bayani yana ji ba da kunne waye ce waye saka to irin wayannan abubuwan su ne kawai irin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake ta kawowa ne ayatul sifat wanda za ku ji wasu a cikin wannan suran ba irin su ne sai wani ya zo kawai ya lamfata ya ce lallai sai ya tsaya ya yi duk ya bi jiki so ake yadda ka ji su a mai ruha kamar da kamar da imam malik ya faɗa sai ka zauna lafiya to kaga da mun kasance muna ji ba wai ji na sauraro ba ji na ɗauka ya aiki da shi aure a cikin kuma da mun kasance ba ta hankali ne a kowanne za ka gan shi kamar ka ce wani ko ka ɗauka za ka yi in aka wani shi limancin juma'a unguwar su zai yi amma yana magana zai ga shi ta kyakkyar to saboda ne baya auna magana na hankali abin da zai faɗa to shi ne auna hankali da muna hankalta yanzu misali dan Allah mai hankali mai hankali ba sai an ja nasi ba kamar yadda shekul islam yake faɗa Allah madaukakin sarki ya kafirta wanda yake da karka fara da dina qalu inna la huwa al-masih ibn maryam annabi da ka ayyade Allah ne Allah yake ka kafirta kuma ana matsa haka wa wasu da sauran kaɗe su kuma Allah ne yan uku ne na karka faran da dina kalu inna la salisu salata trinity su ma Allah yake kun kafirta to sai wani yanzu ya zo muna wannan zamani ya ce kowa Allah ne shi kuma ya zama musulmi Allah ya sa an bayyane mutum ɗaya ba ɗaya aka kalla aka ce Allah ne Allah yake wanda ya gaya ma haka ya zama kafiri aka dawo aka ƙara uku Allah ya ce ya zama kafiri shi wannan da ya zo ni ya bi da rashin mutunci zai yake kowa ba Allah ne kuma shi zai zauna a musulmi saboda aya ba ta sauka yanzu shi ne magana da ake ai wato dole ne shi musulunci yana da nawasu ko abubuwan da suke warware shi ko a ma'aikata yanzu akwai abin da mutum ya yi za a ce ka kori kanka yawwa ko a ma'aikata kana yin wani abu za su yi ka kori kanka duk guri ba ma'aikata ba ba ko a islamiyyar mu yanzu duk wanda ya kwana uku ba uku ya kori kanka dokan mu misali ka kori kanka sai kuma ya zama Allah shi mai doka ai ba zai yi ba to wannan shine wato a kauna akin da muna hankalta sai Allah ya ce ma kunna bi ashabi sa'i da kansu suka ce da muka ce muna ji ba ji ne ba sai lokacin da annabi yake wa'azin ba ihu suke masa ba suna ji ihu suke ma a cikin suke yi suna ji ba wannan jin ake bukata ba jin da za a yi aiki da shi a wani akin da muna hankar da a hankalce kun yadda Allah shi yake ruwan sama shi yake shi ya sama da kasa shi ya halitta ku da kanku kun faɗa an tambaye ku ce da yaqulun nan la sun ce Allah ne waye ne saukar da ruwan sama kun ce Allah ne to kowanne irin da ke kai ne da za ku bauta wa wanda yake wannan aikin ba shine a wurin aƙida din inda da hankali ai ya kamata a ce ku bi wanda yake yayi wannan aikin domin ko da allolin da yawa ne ne wannan aikin ya fi sauran ƙarfi yawa domin su ba su irin abin da ya ba shine hankalin sai Allah ya ce da suna da hankali za su tsarwa to da kan suka ce ma kunna bi ashabin sa'ida ba mu kasance cikin ƴan wutar sa'ira ba da ma ya faɗa a cikin nisa'i innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara ko kullama nafijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hadi yasuqul adab innal ladina yaquluna amwala yatama idan kizo na da innama yaquluna fi budunihim nara sai ti wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu wato in sa'ira da za a kai kafiran nan masu ilimi tare za a haɗa su to shi ya Allah maka kuce zargi yake kaga da kansu suka ce lau kana lana aqulu nan tabi'u biha aw nasma'u ma anzala Allahu min al-haqqi da muna da hankalin da muke amfana da ko kuma muke sauraron abin da Allah ya saukar na gaskiya lama kunna ala ma kunna alayhi min al-kufri billah da ba mu kasance a kan abin da muke a kai na kafin cewa Allah ba wani kirari ne da rutuwa ga barin bin Allah mai hukuncin sai wala kana da na aqlun yushidu la ila tiba'i to malam sai sai kara sai sai kara Allah ta'ala ba a tara ku bi dalili da kansu sai suka yi confession suka faɗi laifin kaga wannan magana ayat da ayat da muka biya yanzu su suka faɗa da bakin su law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna da bakin su bi ashabi da inda Allah yake ba a rabu da dambi sun yi confession da zunuban sun faɗa da kansu cewa sun yi ne ba ta hukar da Allah yake to a musu korar kare shine ta hukar irin abin da Allah zai annabi zai gaya wasu a tafiyar da ranar alkiyama waɗanda suka canza wa annabi addini kad gayyaru wa baddalu ba'da wanda malaiku ya zo suna korar su daga wajen shi alƙawta me yasa sai sun canza addinin ga ya annabi Allah tun kafin kai tsawo suka kawo nan bayan na annabin baka gama ba muna faɗa kullun abubuwa inganta juna na ba hakka mutu ba za ka iya gaba ta ba to me yasa za ka ƙara ba wuce don ne ne ka fara gamawa ko in mabiyan jibo mana da rage bayarwa musamman mun shiga harkar da'awa an samu guri wani ya je wurin wannan tambayar ya kawo wani abu wanda yake ba ko ko na kalta annabi din nan sai ce mar eh wannan din an saba da shi amma ga ran annabi ya wannan in ka gama da wannan sai ka ga ba zai gama da na annabi ba sai in ka fara gama da na annabi sai ka da kai wannan domin shi iya abin da zai gani ke to saboda haka wannan shi ne Allah ya ce fa sauka za a musu koraka ne li ashabi sahil tir tir da babu da sayira wanda za su shiga wutar sayira Allah ya kiyaye mu shi yasa annabi yake da hadisi ga tafi wanda Imam Ahmad ya kawo daga Abil Bakari yake to annabi ya ce nan ya halikan nasa hatta yardu min anfusihim Allah ya jama'a wato halakar da mutane bai azabtar da su har sai ya kafa ku nan dai shi ne dai wata ayat da muka faɗa wa ma kunna mu'adibina hatta da ba'a rasula sai Allah ya ce bi innal ladina
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لن يؤذنن وتوسكي tsoron ubangijinsa a fake domin gaibu shi ne abin da ba ka gani lokacin da mutum ya bace daga shi sai Allah madaukakin sarki ba titiri ba komai wani abu ya faɗo mar kuma ya ji tsoron Allah ya faɗo masa to sai Allah ya ce irin masu wannan dari Allahun maghfiratun Allah zai gafarta musu wa ajrun kuma ya ba su lada kabirun babba Allah da kansa yake babba Allah ne girma kuma ya ce ma zai ba ka abu mai girma kai ka san girman abin ya kai girma to shine yake innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sai ake ba da misali da hadisin Abu Huraira na cikin Bukhari da Muslim ba da annabi yake cewa sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah zai musu inuwa karkashin inuwa al'anci ranar da ba wata inuwa sai inuwa sai ce imamun adil shugaba adali wa shabun na ja'a fi ibadatillahi ta'ala da matakin da ya taso ko matakin da ta tashi wajen bin Allah duk yaro ne da ke zaka iya amma ka haƙura kai Allah za ta bi kawai sannan na uku rajulun qalbuhu ma'allakum bil masjid ko bil masajid da mutumin da zuciyarsa a rafe yake da take da masallaci shi ba bai da yake hawa ba za a sallah saboda haka kafin a gama kiran sallah ma ya zo masallaci ko kuma da an gama ya je zuwa samu dama har ya nafuda sai na hudu annabi yake wa rajulani da habba billahi jama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suka kaunaci juna dan Allah a hanyar Allah ko ga hadu wa tafarraqa alaihi kuma in ka ga sun bata asar an saba wa Allah kun bata da abokin ka saboda an saba wa Allah to wannan sabawar rabuwar ita kanta wato ana kai mutum ga kake ino al'arji domin an saba wa Allah ko karbu to sai nabi ya ce annabi ya ce wa rajulun da'athu mar'atun zata mansabin wa jama'a shine mahallu shayi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi da mutumin da wata mace ta kirawo shi kyakkyawa da mai gidan ita ya samu dama ta nemi ya zama ta da ita ya tuno girman Allah ya ki wannan shine kai ku da rai domin ba ta ji jiri a gurin ko ɗaya kuma kai da Allah yana ganin ka ka tafi NYSC ka dawo ba ruwanka da cewa ai ba garin ku bane yawa saboda haka ba ka yi dau ciwo mata koya kama ba ka koya ta ba duk wannan shi ga sai karkace a kai kana ganin domin wannan kunyar da mutum yake ganin kawai dama ce kuma ba ruwan kowa da kai in ma baka yi ba za a ga kai baka waye ba mumu za a hoton da za a ce ba ko mumu eh kayan ne kai hoton da ne ko mumu a tafi a haka to saboda haka ballantana mutum ya fada wato harkar abin da ya shafi zinace zinace to kaga wannan gaibu ne gaibu ne saboda haka na biyar mahallin jihadi shi ne wa rajulin tasaddaqa bi sadaqati ko na gida da mutumin da ya bada wata sadaka fa asfaha ya koyi hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu wayannan biyu su ne suka dace da wannan aya na farko wanda mace ta kira shi ya samu dama na biyu kuma wanda ya dau idan sadaka ya bayar ko kyauta ba tare da ya dora a Facebook ba. Donated ko ya rubuta donated by me sai ya rubuta sunansa ni na yi. Ko wata ran kama ta ba da yake kwanaki ba mu muka yi ba kaza. Zan ya bata yi. Wannan kaza allazi na yi nuna bilgaibi ba sa gudu. Tab ya riga inna ma nuna ya muku da wajhi lillahi la yuridu bikum jaza'an wala shukura. Da ba ba da kai ba. Kuma ya san za ka iya yi. Eh ai wanda kake kyautata ba wai in ya ba hauke cewa yayi dole shi ne ma zai fara saba ba to ka dinga ba hadisi bane ka tafi a haka kawai sai a zauna lafiya kamar yadda muke faɗan martani cewa kana so ka zauna lafiya da mutum to gurin da kake so ka je kar ka faɗi gurin in so kake a abu biyu to ku sai ke ne ke ɗaya to za ka yi ni sai ka ga ranka ba domin kace in kace ta tsaya a nan kuma nan kake nan kake so a tsaya kake tsaya a nan sai ta zo nan wannan shine kaida to in ka fahimci wannan shi ma dan adam da kake tafiyar da dawa wai dai mutanen ya zo ma kan itaci dama zai yi. kuma dama ba dan shi kai ba dan Allah ne to wannan shi ne mutane guda biyu sai na ƙarshe a hadisin da annabi ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan shi ma wannan zai shiga da mutumin da ya ambata Allah shi kadai fa fa za ka dawo idanun da ya rika zuba dawa alghaibu kenan a fage shi ma ya ambaci Allah ba da sarki ya tuno girman Allah ya zubar da hawaye to sun shiga karkashin wannan shine alladina yu'minuna bil ghaibi da Allah ya faɗa a suratul baqara shine innal ladina tawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun lalle gafara ta tabbata a gare su wa sai Allah yake wa ajrun kabir da lada babba sai Allah yake wa asiru qawlakum aw jaharu bi ku koye magana ku ko ku bayyana da innahu alimun bi zati sudur Allah yana da da abin da yake zukata abin nufi tawa'un ne kun man asara alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqim bil layli wa sahibun bin nahar duk ɗaya ne da wanda yazo ya raka da wanda yazo ya sa lati bi ka yana magana a gurin Allah duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wanda ta zuwa ce Allah ya fi jin wanda ku shiru Allah baya ji kowa ya shiru za ku zo kowa yana harguwa amma Allah yana jin kowa kaga ɗaya daga cikin abin da ake bi kawar da wato jin mutane da na Allah domin shi dan adam yanzu ko ni ne yanzu za a tambaya kowa yana yi zan ce da Allah a jiru ba da shi na wa zan ce amma a lokaci guda kowa zai fito yana gaya wa Allah bukata duk yawan mutanen filin alfa kuma kowa Allah yana jin sa kuma maganar wani ba ta shiga nan wanda da haka ke malam da Allah ya jiru baya ci kata babu wannan magana babu kowa abin da yake faɗa da wanda ya bayyana da wanda ya koyi duk duniya to kaga mai hankali na ga cewa jin mutane ba irin na Allah ba domin naka yana da iyaka na Allah ko bai da shi to shine sawa'un minkum man asara al-qawla wa man jahara ala ku taurara ya'lamu man khalaq eh Allah yana sanar da wanda ya halitta eh ya san su gaba daya ya'lamu man khalaqa ko wanda ya halitta su ma sun san cewa wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latif mai tausasawa al-khabir mai bani labari cikin abubuwan da kowa ya aikata sai Allah ya ce
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan Allah shi yasan ya muku kasa ta zama horarriya eh kamar yadda kaga ake kiran dabba ko sa ko rakumi a ce horarren sa ko horarren rakumi dan ba dan horewar da Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam ba ai dan adam bai je sarrafa rakumi ba ko sa da ake kamowa a rika wannan tiri-tiri din da shi horewa Allah ce ta sa ake kare shi amma wallahi da ba zai kai ba sai abin kokiwa duk irin wayannan dabbobin da za ka dan adam yana iya sarrafa dan kankan yaro bai da yura kuma yanzu tun daga abba zuwa ya kama kofar gida ya tsaya yake sarrafawa ce ta Allah to shine Allah yake to ita ma kasa Allah ya hore ma ita ya horan ma da ita famshu bi manajiriya sai Allah yake ku yi tafiya a sasannin ta kawai tunda ya hore muku kasar ai da riga dama ba tambatan bar za ta rike domin duk kasan ta ruwa ne to amma sai ya hore za ga mutum ba wai kai ba yanzu abubuwan da suke kai ba wato nauyin su ya kai nauyi amma ba ka jin cewa kana tafiya kana jiyo karar ruwa a sama ba ka jin wannan to sai Allah yake famshu bi manajiriya ai fatabiru haitu shi'tum min asnariha ku yi tafiya duk inda kuke so a sasannin duniya wata da duniya kalimiya ko shiga loko da sako na duniya loko da sako za a gaya ma wani ya je kasashe a duniya kawai sama da talatin ya je wannan kasar ya je wannan kasar ya je wanda ya yawo kasashe kuma za ka ga ko bai karatu mai yawa na addini ba za ka yana da wayewa mai yawa domin Allah ne yake zero fil ardi ku yi tafiya a ban kaza domin karatu ake dauka ni zaman kanka shi wannan karatun ba a littafi ake biya shi ba sai an ji eh dole sai an fita shi za ka ji dan kwairo na yana yana yawo yana ƙara ilimi yawo yana ƙara tunani ba yawo banza yake nufi ba yawo ba yawo bayan gidan su ba shi ba irin wanda yake nufi fi rudul arzi da shi yake ba wannan yawon ba wannan kai kamata yayi azami da ba wani bukata ba wannan yawon da ake nufi shi ne wanda za ka je ƙaro ilimi shi ake nufi to shine fa su fi manajibiha Allah ya ce ku yawo a tsanin tawakkulu bi rizqi ku ci daga arzikin Allah shi da ke cewa atayu bi sababi la yunafi tawakkul mutum yayi tafiya ya bi sababi dan neman wani abu na duniya wannan baya kore tawakkali abin da ya ku a ce wani kai baka da tawakkali mutum ya zauna ya tsira dana na ka Allah ke baka ruwa ba gaskiya bane domin tun da Allah yake tsuntsu ya fito ya nema to kai ma ya kamata ka fita ka nema kaga da ya fita ya nema annabi misalin da ya cewa da za ku tawakkali irin na tsuntsu da Allah ya azurta ku da za ku yi tawakkali kai kikkiawan tawakkali da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu sai ba ku misali domin kan mutum ya ce rangana aka Allah ke wata ruwa sai ce ta ka dole mata tsuntsu zai waye gari cikin sa a tabbara ba komai wa ya ruhu bi dana sannan ya mata kuma ciki a ciki zama ya fita yi ne ba to kafin ya dawo kuma Allah ya bari to kai ma abin da ake nufi kenan ka tashi da hozile ka zama hozila na gaske wajen nema to sai Allah ya shiga abin ka shi ne kuma za ka yi ta addu'a ka ce Allah ya sa ma albarka a kasuwanci ka san kuma Allah ya sa amma ba zai ka zo ka zo ka kwanta har yanzu shekara ka talatin da biyar babu ka baka fara cin komai na a wato aikin hannunka ba an yi asarar kuɗin jar wallahi talatin da biyar kuma jira kake wai ba aure talatin da biyar ba abin da aka fara ji a hannun hannunka wai jira kake wai fai ya fashe ko kuma jira kake wai gwamnatin tarayya ta baka aiki ina ta gani babu in za ka je ka yi aiki na wannan kwakwalwar da asali boko da ake yi ana yi ne don kwakwalwar ka ta buɗe ka zama mai hikima da wayo mai hikima da wayo wanda zai zo kawai yanzu ya goni yana sai da jarida mun tattauna irin wayannan misalai da yawa ba professor Abdurrahman mun ya tattauna da shi a baya shekarun baya wanda za ka ga wani za a je kawai shawara za a ba shi yana sai da jarida a titi kai wannan jaridar da kai karai da inda za ka zo da digiri ɗin ka yanzu ka zo kai modernize ka tsara abin ka ga yadda Allah zai sa ba albarka ya kafar da na akwai yana da digiri ne da shi yayi modernize abubuwan komai yawon da yake da yankan ka ga yadda ake dalili ake wayarwa da kunya an ya gama ka dauko dalili ka bashi domin yadda ya tsara abubuwan ya yi shiga da kyau ya samo jaka ya samo abubuwan da rana da biya zuba a ciki sai dauko abubuwa wannan kala biyar da zaba a hannu ka dauko dari ka bashi kai ma ba za ka iya ba to wayannan abubuwan da yawa duk malam bahaushe baya so shi ko yake kawai shi ma zaune ne yana kwance wani yana da Allah ke ba kai ya nake wallahi mutuwa za ta ka tashi ka nema wannan shine sunnar Allah yawwa kuma yanzu ba gidan da ba a hau igiya ba ko wanda gida yanzu za a fara littafi a cikin kundilan nan ba na tabbatar da wahala ka je gidaje biyar ka ga gidan da sai dai ba matasa a gidan a ce wai ba mai digiri ai ya zama ruwan dare yanzu digiri kuri ba nan ko ina akwai yawwa ko wanda gida akwai mai digiri saboda haka nemi zara'a kawai in za ka nema shi ne kawai abin da yake a hannu an gane ko to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa kullu min rizqi ku yi ku ci arzikin Allah ku yi yawo ban kasa ku ci arziki daga Allah madaukakin sarki sai Allah yake wa ilayhi nushur makoma gaba ɗaya tana gurin Allah madaukakin sarki sai Allah yake أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Allah madaukakin sarki yake a amincin mafi samai shin wato kuna amintuwa ne da cewa wanda yake saman sama shine man fi samai domin fi tana wato huruful jarri suna munawaba a junan wani yana wakiltar wani a wurare da yawa to amincin man fi samai ai man ala sama yanzu kuna amintuwa a ranku cewa wanda yake saman bakwai ya daidaita al'arji shi ne amincin man fi sama daidaitar da ya dace da shi an ya sifa bi kuma al'arza cewa ba zai sa kasa ta kama ku ba ba zai muku wato girgizar kasa ba ko amince da haka Allah madaukakin sarki ba zai sa kasa ta kama kuma kamar yadda aka yi wa karuna ba kasamna bi wa bidani al-arda kuna da amince ko an ko amince cewa Allah ba zai muku haka ba Allah yake fa idza hiya tamur sai ga kasar na tambatal tambal tambal amma amince ko kuwa ko amince da cewa mafi samai wanda yake sama an yumsila alaikum hasiban cewa ba zai aiko muku da guguwa mai sauke da tsakuwa ba kuna da wannan amince Allah ya ce ba ta ta'alamu da sannu za ku sani cewa kai ba nafi yaya gargadi na yake gargadin Allah shi da wani kuka zo ba wuce yake masu yawa ke cewa wai kada mu ya ce wai Allah ya gyara mana a'a domin in gyaran Allah ba shi cewa ba ta ta'alamu da kai ba nafi za ku sani yaya nake gyara da Allah ya ba mu ikon da mu gyara eh shi ne abin da ya guje ne gaskiya duk da ba wuce ya saba da faɗa wannan kalma Allah ya ba mu ikon mu gyara ya ku zama shi mai kyau domin gyaran Allah ji ba wai yadda kake so za a yi ba wata kila sai wasu sun tafi ba eh sai wasu sun tafi sannan gyaran zai zama to amma ka san Allah mai wuce sarki ya ba da iko ake aka gyara sai zama zalim alim to shine Allah madaukakin sarki yace fa ta'lamuna kaifa nadir da sannan za ku sanya ya gargadi na yake da Allah sai Allah yake ni ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقفضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Allah ya ce wa laqad kadzaba alladina min qablihim hakika waɗanda suke gabon su suwa sun karyata duk sabon da Allah ya turo ne sun karyata sai Allah ya ce fa kaifa kana nake to yaya narko na zai kasance tunda sun karyata awalan yarau ila tsairi su ba ta ganin tsuntsaye domin a tsairu da wato alif da lamun din wato rufe garafin tsuntsaye ba tsuntsu sai ake nufi ba duka tsuntsaye jinsin tsuntsaye ake nufi ba ku kallon tsuntsaye ba kawo a saman su ta fadin sama ku kenan ku ku mutane ta fadin sun yi zau zau shi ne ta fadin za ka gano yanzu ka gano bandela ta dawo da yamman nan ko tsuntsayen ta tsewala sun dawo da yawa haka za ka gan su kawai sai ga har wato wani waka za ka gane mu ta gaba kawata ta baya mai yawa wani lokacin ko kaza tsuntsayen kawai wata a gaba kamar ita take biyan su yawa suna suna suna tafiya to sai Allah yace ka kuma kaga a lokaci guda kowace ta je da kada muka duk sun tsaye da shi kamar hoto to Allah yace ba ka ganin su sun yi zau zau zau ma'ana da miji ne za bace sannan suna karka aiki shi ne safar ba ka ganin wasu suna karkaɗawa yayin da suke tashi ko yayin da za su tashi waye kabin da wani lokacin kuma su tsaye da shi tak shi ne waye kabin da ba ka ganin wannan duk wannan shi ne ai Allah ya ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu aw na'qilu ko da kuma ko muna da hankali domin hankalin shi zai nuna ba lalle wanda yayi wannan aikin ba ya cancanta shi zai gaya ba shi za a yi wata tura da muka biya ko a suratul zuma ne a baya ko da ba gairar lahi ta amuru ni a abudu ayyuhal jami'u ai kaga abin da muka faɗa a karkashin ayar Allah zai waye ku cewa muka yi ko da mutum ya kai matsayin tsawarin in dai bai musulunta ba to jahili ne a gurin Allah domin duk ilimin da ba zai sa ka gane akwai Allah ba to babu shi duk ilimin da ba zai nuna ma cewa lallai akwai Allah ba yanzu su ga biyu su aba biyu su yanke duk gaba ɗayan su jahilan ne duk wannan zayar da sun da suka yi a ƙa'ida a addinin musulunci jahilai ne amma da zamani da a ce to ba su ya alamu na zahiran min al-hayati duniya amma a gurin Allah duk da ba ku gane akwai jiki kadai ba ko shakka ba ku jahilai ne ilimi shi ne yake nuna cewa lallai ka yadda akwai wanda ya samar da kai ba ne da ta yi ba yadda cewa ne da ta yi da ya ba kuma an fahimta da yau to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana ma yumsiku hunna illa rahman kaji karin bayani ba wanda yake rike da tsuntsaye tsuntsaye da buga buki in ba Allah ba ka ce wata ran bayan din ku ya daji sama ya kashe idin yau ba ka ce ya kashe a gani ya daina wa kokoretin wallahi kowa sai ya zubo kaga saboda haka dole shi zai ta operating dole har a sauka in ya ji matsala ya sanar haka za a yi kai amma sun su duk da jiya ga kwaikwaya kaga idan ya tashi sama ya miƙe din kuma ya tashi kawai sai ga ya saki yana sai mun jira haka wane mutum kaji ana gaya mana amma zan so san wannan tsuntsu domin shi ma wani karatu ne ya zama kansa zan yi bincike yau na na ba shi ba sha zai majin da zalim alim to kawai dan Allah ko iya wannan bai zai sa mutum ya ba Allah ba ko iya wannan eh mace wajen ta ba amma rage mutum ke ran mutum ga insha Allah so da haka wannan shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa ma yumsiku wanda ba wanda yake rike da su illa rahman in ba ubangiji ne rahama ba kuma ku duba sunan da ya amfani da shi da Allah ya ce illa rahim ko illa lahu ko to da malamai za su iya hararo cewa da ba wanda zai amfani da wannan wani abu na duniya irin na waɗannan kayan alati in ba musulmi ba amma sai yake illa rahman domin ya nuna ba cewa wannan rahmani ya zata shafi kowa shi za wani kila ba ture ba zai yi ka amfanuwa da kayan duniya domin rahmaniya ce bai wari iya musulmi ba saboda haka kai kokarin ka kawai zai sa ka amfana kokarin ka kawai to sai yace innahu bi kulli shay'in basir lalle Allah madaukakin sarki basir ne mai gani ne bi kulli shay'in ga komai sai Allah yace أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن نعم إن الكافرون إلا في غرور ونعم أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ Allah yake amman hada alladhi huwa jundul lakum wane ne wanda shi yake amfani da ku domin jund yana nufin amfanarwa za ka iya amfani kuma da kalmar da ka sani na jund da yake magana a kan wato rindina ko kuma wace rindina ce wadda za ta amfanar da ku yanzu hukum wanda za ta amfana da taimake ku min duni rahman in ba Allah ba in kafiruna illa bi gurur kafirai ba cikin komai suke ba ba ne rudi amman hada alladhi yarzuqukum wani ne wanda zai azurta ku in amsaka rizqa idan Allah ya rike arzikin sa wani ne ya azurta ku mutum yake bal bari wannan magana lazzu sun kuza biya uduin cikin taurin kai wani da bandarewa sai Allah ya ce أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا Mm.
أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ya ce fa man yamci mukibban ala wajhihi shin yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa shine wato tafiya akan fuska mutum ya tafi da akan fuskarsa shine afa man yamci mukibban ala wajhihi ahada shi ya fi shiriya an man yamci sawiyan ala siratin mustaqim ko kuma wanda yake tafiya a tsaye a daidai akan hanya madaidaiciya kaga nan an kwatanta ma wanda yake kafirci shi ma ba wai ana magana wace mun kaga mutum yana tafiya akan fuska bane a duk ya tafiya da golan gonan sa in dai bai musulun da wakili ne tafiya akan fuska abin da ake nufi kenan to shine Allah ya ce yanzu wanda yake tafiya akan fuska sa daidai yake da wanda yake tafiya akan kafafuwarsa akan hanya madaidaiciya la ya sauya ni masala ba za ta taba zama daidai ba sai Allah ya ce قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة "Hmm." قليلا ما تشكرون Allah ya ce kul ga ya mutu huwa allazi anja'akum shine wanda ya kaje ku waja'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya muku kuma ji wal absara ya sanya muku idanu wal afida da zukata sai Allah ya ce kalilan ma tashkurun amma ka aje wa godiya cikin sai Allah ya ce قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون wane mutum ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Hmm.
قل إنما العلم عند الله Hmm.
وإنما أنا نذير مبين Allah madaukakin sarki yake kul huwa allazi zara'akum fil ardi ka gaya muku shine wanda zara'akum ya kaje ku a bankasa wa ilayhi tuhsharun kuma gare shi za a tattaro ku gaba daya wa yaquluna za ka ji suna cewa mata hadal wa'd yauki ne wai ranar wannan alƙawarin da ake cewa za a tattara mu in kuntum sadiqi dan har gaskiya kuke yi sai Allah ya ce kul ga ya mutu innamal ilmu indallah ilmin yana gurin Allah kun ga maganar da muka yi jiya cewa annabi alaihi salatu wasalam ana tambaye shi sau da yawa a ce da shi ya tsalu na ga alil abbas sai ya shiru ya tsalu na ga alil yatama ya shiru ya tsalu na ga alil khamr wal maisir ya shiru sai Allah ya ce kul kaza ke ne amma mu mutanen mu yanzu sai mutum ya kafa jama'a kawai ya ta bayani akan contemporary issue ishirin da imam malik aka tambaya sai wata biyu bai ba da amsa ba amma shi yanzu ya ba da amsa instantly ana tambayar sa zai ce ai kaza ne ko wani ma ya ce ba duka ban sani ba kaza ne shi kenan kawai ba kuma abin da ya dame shi to kaga sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa ubada da wa'adi kul inna mal ilmu inda Allah sai ne da su ilimi na gurin Allah wa inna ma ana nabiyul mubin ni kai ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi sai Allah ya ce فلما رأوه أبي يقول زلفة تعالى.
سيئت وكان على آية وجوه الذين كفروا وقيل وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا Mm.
فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا na'am فستعلمون من هو في ضلال مبين Allah ya ce falan ma ra'auhu fil badal yayin da suka ga alƙawarin da Allah ya yi kusa da su fi atujuhul ladina kafaru sai fuskokin waɗanda suka kafu ta gaba ɗaya bi baki kirin wa amman ladina iswadat wujuhum ko wato amman ladina yazadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun waɗanda kuma ko kuma a wujuhun yawma idin alaiha gabara yarhaquha fajara sai Allah yake ulaika humul kafaratul fajara to shine Allah yake mana fi atujuhul ladina kafaru zaka fuskokin waɗanda suka kafirta yayi baki kirin wakila sai a ce da su hada alladhi kuntum bihi tad'u ai wannan rana ita ce ranar da kuke riyawa cewa an aji sa aka wuce to ga ta tazo ba shi kenan barin sai ya kare sai Allah ya ce balamma ra'u zulfatan sai dan kul ara'aytum ke ne da su kuma da labari in ahlaka ni Allah idan Allah ya halakar da ni eh ahlaka ni Allah wa man ba'iya da wanda suke tare da ni aura imana ko ya dukan mu dukan mu sai Allah ya ce fa man yusirul kafirina waye zai tsiratar da kafirai min azabil alim daga azaba mai radadi waye isa babu sai ce kul ce ne da su huwa rahman wanda zai wannan aiki shine ubangiji a rahmanu amanna bi kuma mun yi imani bi wa alayhi tawakkalna sannan mun dogara da shi fa ta'lamu da sannan za ku san cewa man huwa fi dalalin mubin waye ne a cikin bata mabayyani tsakanin mu da ku sai Allah yake قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم na'am فمن يأتيكم بماء معين Allah madaukakin sarki yace kul ara'aytum ke ne da su ina asbaha ma'ukum gauran idan ruwan ku yau ayi gari ya zama gauran ya kafe duk ruwan da ake amfani da shi na bohol da na rijiya da na famfo da na kogi idan ya kafe shine gauran sai Allah yake ba man ya ci kun bima imani waye yake ce ka muku wani ruwan ya kafa bugowa babu shi na malaman mun da zuru sai Allahu rabbul alamin an gane ku Allah madaukakin sarki shi zai kawo shi yadda baya cikin ayar amma suna faɗa wannan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna da wasali da wannan aya muna samun kaba da ita duk bukatun mu na da kai ko wannan sura gaba daya Allah ya biya wa kowa bukatun su na da kai waɗanda suke mana bukatun na da kai Allah ya biya musu bukatun su. masu neman aiki da jarrabawa da sana'a da tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaban da ta aure ko kuma a gaban da ta jarraba mu muna roƙon Allah ya tuna ya shawa wa ko kuma ko ta ayyukan da ta da ta kauta hanya da ta shirya mu Allah ka tura ta hanya mai nisa muna roƙon Allah ya tuna ya shawa wa ko kuma da muka ku samu yi marasa lafiya gida da su kana da wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da malaman mu ya ko mu da sarga mu da Allah ka inganta da rama idan ka da Allah ta samu da kyau imani ga wannan mata ka shirya mana Allah ka dora ta hanya mai lafiya ka dora Allah ka mata albarka da muna Allah ka ba mu albarka Allahumma inna nas'aluka aslih imanana wa la tumina واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين